الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjih na ilmul qira'at al-mutawatira wa shadza bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 77 mun kai karshen suratul hijr zamu shiga cikin suratul nahl muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya aya da zamu dauka ita ce aya ta farko da ita zamu bude karatun mu inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ata amrullahi al'amarin Allah ya zo idan ana rufin wato kiyama kenan al'amarin Allah zai zo ake nufi ina fata ana fahimta ta to sannan kuma idan ana nufin ma azaba ce ta duniya ana nufin za ta zo saboda ba a yi musu azabar ba shi yasa ce falata stajiruhu kakkui gaugawa subhanahu tsarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala kuma Allah ya ɗaukaka amma wato yushrikuna game da shirkar da suke ma Allah subhanahu wata'ala imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta amma tushrikuna daga shirkar da kuke yi to qira'ata hamza da kisa'i da khalaf an ce fala tasta'jiluhu ba a ce fala yasta'jiluhu ba kinan sai zamanto khitab ne bil khitab ita ko amma yushrikuna an yi iltifati daga khitab zuwa mi zuwa ghaiba an ce mamuminai kira an ma yushriku na ku kalli Allah ya tsarka kuma ya dukaka daga shirkar da kafirai suke yi ma suke yi mishi mun gane ko kina akwai iltifati akwai a cikin qira'a ta ya'u yawwa sannan yunazzilu mala'ikata Allah yana saukar da wato Allah yana saukar da mala'iku an gane ko? mun gane ko? sannan imamu rauh wanda rawi ne na yaqub ya karanta tanazzilul mala'ikatu tanazzilu mala'iku suna sauka yunazzilul mala'ikata Allah yana saukar da mala'iku dama sai Allah ya saukar da su suke sauka kuma isnadin fi'ili zuwa ga mala'iku tanazzalul mala'ikatu war ruhu kuma shi kuma shi bane kuma Allah yana saukar da mala'iku shi ma taujihin shi akwai cikin suratu al-an'am walau annana nazzalna ilayhimul mala'ika to bir ruhi yana saukar da su da wahayi kenan shine ar-ruh anan domin wahayi yana rayar da rayuka min amrihi daga al'amarin sa alaman yasha'u min ibadihi daga wanda ya so daga bayansa an an ziru ga abinda wahayin ya kumsa an sai zama to tafsiriya kiran ku yi gargadi kiran an ziru nasa ko annahu la ilaha illa huwa illa ana cewa babu in bauta da gaskiya sai ni Allah fattaquni ku ji tsoro na wannan shine abinda waɗannan qira'at sun ka sabka yunazzilu sun ka ce wato nunun tana nuna an yi tashdidin fi'li alladhi yufidu at-takfir saukar da mala'iku masu yawa wannan yana nuna cewa kamar yadda cikin wasu hadisai ake nuna cewa wasu ayoyi jibrilu ana aiko mala'iku su yi su rakko shi kaga ƙur'ani ya tabbatar da wannan domin almala'ika ba mala'iki guda ba ne na ana nufin mala'iku to kaga mala'iku ke ya nuna jibrilu ya zo tare da waɗansu wani lokaci ƙudaden ƙur'ani yuna yana son ya ƙaryata ban sani ba kuma fahimta don kasan mutane na masu ƙoƙarin tada tarnaki yawuwa aya ta gaba aya ce ta bakwai cikin taujihul qira'at amma ba mu iya taujihinta dole sai mun karanta ayoyin da suke gabanta khalaqas samawati wal ard Allah shine ya halicci sammai da kasai shi kadai bil haqqi da gaskiya don tauhidi ma khalaqnahuma illa bil haqq kuma kan bani yawa cikin anbiya'i wa ma khalaqnas samaa wal arda wa bainahuma la'ibin kuma kan bani can cikin suratul dukhan wa ma khalaqnas samawati bil jam' wa ma bainahuma la'ibin can cikin anbiya ilaw aradna an nattakhidha lahwan can cikin kuma dukhan ma khalaqnahuma illa bil haqq sai yace to ta'ala amma yushrikuna ya sake maimaitawa Allah ya daukaka asalin ta'ala ta'ala wa daga al'uruni khalaqal insana min nutfa Allah ya halicci dan adam daga digon mani na annabi adam bai shiga ciki Hawwa uba ta shiga ciki saboda an haɗe an halitta hakarkari annabi Isa bai shiga ciki don an halicce shi da kalima ta Allah fa idza huwa khasimun mubin sai gashi yana mai husuma mai bayyana bayyananne mai husuma kenan mai husuma bayyananne ko kuma mai husuma mai bayyana husuma in mun ce mubinun yana ta'addi kenan mubi mubi mubinun husumatahu in kuma mun ce mubinun lazimi na to kenan bayyananne gashi ya bayyana Allah ce to wal an'ama khalaqaha dabbobi Allah ne ya halicce su wannan shine ake kira at-tanazu ka karanta shi at-tanazu fil asma wa fil af'al wa fil huruf wa asbabuhu wa anwa'uhu an gane ko wa asraruhu al-balaghiyya lakum fiha dif'un cikin dabbobi kuna da dif'un intabe nan da alhamza ne bai ce dif'un ba balle ka ce koma ko dif'un babu daf'un na akwai dif'un da alhamza kuna da zafi ma'ana kuna iya ɗaukar fata ku yi sutura da ita ku samu zafi wa manafi da amfani mai yawa ai shi ma zafin yana cikin amfani amma da an kawo shi an gabatar da shi zikirul alkhas an gane ko qabla al'am lil'i'tina'i bihi wa minha ta'kuluna kuma daga ciki kuke ci shi ma aikin yana cikin amfani ijazi ne na alqur'ani domin manafi kalma ce ta shafi duk wani amfani wanda za a yi wanda shari'a ta yarda da shi walakum fiha jamalun kuna da kyawu wai ma'ana suna burge ku kenan hina turihuna an gane ko a lokacin da kuke maraita wa hina tasrahun da lokacin da kuke safiya kuke sakin su dabbobin suna ba ku shawa kuna ganin kuna da kuɗi kuna da ni'ima tunda mutum in ya tara dukiya mai yawa yana jin daɗi to ga inda tawjihul qira'at yake Allah ya ce wa tahmilu asqalakum suna ɗaukar nauyinku ma'ana kayanku kenan don suna da nauyi ila baladin zuwa gari lam takunu balighihi bu kasance za ku kai a wannan gari ba illa bi shaqqil anfusi an gane ko imam abu ja'far al-madani ya karanta illa bi shaqqil anfus to shaqq shine masdar shaqqa yashqu shaqq shaqqan kenan sai da wahala ta rayuwa ma'ana za ku ji kun wahala shi ko shiƙa kamar yadda waɗansu malamai suka bayyana yana matsayin abin nan sun ka ce shiƙ masdar ne sima'i ba masdar ne abin ga sima'i kenan shi ko masdar shaƙ masdar ne ƙiyasi duk da yake fa'illai wanda suke sulafiya wasu malamai sun ta cewa masajikinsu ba ƙiyasiya ba ne mutaƙariba ne an gane ko galibin ta sima'iyya ne amma waɗansu malamai sun kasance a'a in an ce shakku shine masdar a qira'a ta Abu Ja'far kenan in an ce shakku suna ne matsayin ismu yake kenan illa bi shaqqil anfusi sai da wahala kayan da dabbobi suke ɗaukar muku inda ku za ku ɗauke su da ko ina ba a zuwa wasu ma ba ka ba iya ɗaukar su inna rabbakum la ra'ufur rahim wato imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zami basriyani da hamza al-kufi da kisa'i al-kufi da khalaf al-kufi da shoba rawi na asim al-kufi sun karanta la ra'ufur rahim sun shafe wawun wasu suna ganin shafe ta ne an kai wasu kuma suna ganin a'a fa'ulun akwai shi a larabci kamar da laraba suke cewa nadus an gane ko yawwa ubangijin ku dai a takaice mai jin kai ne mai rahama ne kaga wannan tana nuna mu'jiza ta Allah subhanahu wata'ala kuma tana nuna Allah yana tausayi ga bayi ya halta mu da dabbobin da suke dokan muna wato kayan mu idan muka duba cikin majalla ta at-tadabbur safha ta 50 da hudu sun kawo alakar wato qira'a da ilimin balaga sun kace al-majazul aqliyu an gane ko al-ramma majazi na hankali qa'imun an gina shi ne ya tsayu ala nisbati shay'in ila shay'in zuwa danganta wani abu zuwa wani abu wa hadhihi nisba qad takunu isnadiyya tana yiwa ta zamanto nisba ce ta isnadi ma'ana ta dangantawa kamar ka ce shugaban kasa ya gina gida nan a hankali an san ba shi da zo gina shi ba eh ya ba da izini kuma ya ba da abin da za a yi wa qad takunu nisba idafiyya tana yiwa nisba ce ta idafiyya an gane ko yawwa kamar yanzu qur'ani sai mu ce littafin mu muna nufin mu aka saukar ma da shi domin ba ba maganar mu ta ba maganar Allah ce wa qad takunu nisba iqa'iyya tana yawa nisba ce ta iqa'iyya wato wanda aiki ya fada mishi kenan maf'ulun bihi wa qad takunu nisba wasfiyya tana izmantowa nisba ce ta sifa a danganta abu zuwa ga sifar da ba tashi ba dan saboda wani dalili ba sani ko mun fahimta ba kaga inda Allah subhanahu wata'ala ce qala hadha siratun aliyyun mustaqim an gane ko an ce sirati madaukaki na amma ana nufin Allah ne yake madaukaki don ba abin da yake da daukaka irin ta Allah to in mun ka zo an-nisba al-idafiyya nisba ta dangantaka sun ka ce idafatul masdari ila ma'mulihi a danganta masdar zuwa ga abin da yake aiki a cikinsa kamar inda Allah ce wato wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus sun kace qira'a da an kace illa bi shaqqil anfus ko ba haka ba qira'a ta Abu Ja'far an yi idafa shaqq zuwa ga al-anfus sun kace abin da aka nuhi ai illa bima tashaqquhu al-anfus sai da abin da rayuka suke wahala sun kace asalin shi illa bi shaqqis safari lil anfusi sai da wahalar tafiya ga rayuka to kaga an shafe as-safar an ka danganta wahalar zuwa ga rayuwa alhali ko rayuwar ba ta wahala sai ta yi sai ta yi balaguro wallahu ta'ala a'lam to madalla aya ta gaba ita ce aya ta 11 da ta 12 an gane ko amma ba za mu fahimce su ba da kyau sai mun koma zuwa aya ta goma Allah ya ce huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an Allah ne saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharabun kuna da sha daga ruwa bayan nufin ruwa ɗaya kuke sha ba da ce lakum minhu sharabun ya gabatar da abin da sharabun lakum minhu ne amma sai ce lakum minhu sharabun kuna da sha daga gare shi domin min tanahin tab'id to ko kuma ruwan nan ɗai shi kaɗai ne kuke sha saboda duk abin da za ku sha sai an sarrafa shi da ruwa hatta da rake da muke sha ai akwai ruwan da suke sha da ita misali nono da muke sha ai dabbobi sai sun sha ruwa lakum bai ce wala kunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas wa minhu shajarun kuma kuna da shajar icce ma'ana iccen da kuke amfani da shi ruwa shi ba yake amfani da shi don ku samu icce fihi tusimuna a cikin shi ne tusimuna kuka kiyo wanda ya nuna kalima ta shajar haddacewa ana amfani da ita an gane ko ko kuma a'a iccen shi ma kuna mi kuna kiyo da shi don akwai dabbobin da suke cin wato ganyen icce ko ba garan bari ko mu ce kunnan icce to sai Allah subhanahu wataala ce yumbitu lakum bihi zar'a an gane ko imamu shu'ba wanda rawi ne da asum ya karanta numbitu lakum muna fitar muku to ya an ce yumbitu an gane ko kaga uslubul ghaiba ne kamar wanda ake magana da shi baya nan dama kuma ya ce huwa allazi kidan sai da manto yumbitu a qira'a ta jamhur ya tafi daidai da abin da ake magana kan shi na uslub na al-ghaiba qira'a ta kuma shu'ba numbitu muna fitar muku a annunu litta'zim ba tana nuna akwai alloli masu yawa ba an gane ko numbitu muna fitar muku nan sai zaman to wato an yi iltifati kenan daga abin nan daga ghaib zuwa ga al-khitab to kowace qira'a tana da abin da yake mata yake taujihinta qira'a ta ya'un yumbitu lakum bihi zar'a qira'a ta jamhur shine an hankalta ma as-siyaq da Allah ya ce huwa allazi anzala minas sama'i ma'an ina fata an fahimce ni yawwa ita ko qira'a ta shu'ba numbitu lakum wanda take bada labari Allah ya bada labari binunul azama an gane ko kamar inda Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya kaga nan ya danganta raba al'amura na rayuwa zuwa gare shi duk da yake nan ba zancen fitar da tsaro bane ake yi an hankalta ma dai fi'ilin shi ma an danganta shi zuwa ga Allah binunul ta'zim sannan kuma an hankalta ma siyaki na ayoyi game da wagga kira'a dan ya ce an anziru annahu la ilaha illa ana kaga nan ana kuma damirul khitab ne sai dai shi mufrad ne nan kuma nunun numbitu an kawo nun wadda take nuna wato jam'i ba sani ko mun fahimta ba to Allah ya ce numbitu lakum bihi muna fitar muku ta fuskar ruwan nan ko saboda ruwan nan da ta dalilin shi azzara abin noma wa zaituna da zaitun wan nakhil da kuma dabino bishiyoyin dabino wal anaba da inabi wa min kulli samarat da kuma dukkan ƴaƴan itace an faɗi waɗannan tare da cewa suna cikin ƴaƴan itace banda azzara saboda nuna muhimmancinsu inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkaruna a cikin wannan akwai aya ga masu tunani na annakira litanwi'i nau'i nau'i na ayoyi ake nufi domin ba abu guda an ka faɗi ba ba ce la'ayatin ba to sai Allah ya ce wa sakhara lakum Allah ne ya kore muku al-laila dare wan nahara da yini wash shamsa ko da kuma rana wal qamara da kuma wata sai ya ce wannu jumu musakharatun bi amri idan muka duba abin nan ƙira'a ta abin nan ƙira'a ta ibn amir ina fata an fahimci shi ya karanta abin nan wasakhara lakumul laila wan nahara an gane ko amma sai karanta wa shamsu wal qamaru wan nujum da karanta su zamma daga ash-shamsu abin ya canza kenan sai ya zama to shi wa shamsu wal qamaru wan nujum musakharatun bi amrihi mubtada ne da khabar ash-shamsu ita ce mubtada saura an yi abufin su wa shamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amrihi sannan ita rana da wata da kuma abin nan da tauraru suna tafiya ne da al'amarin Allah kinan ba su shiga cikin sakhara a wagga kira'a in mun ka dubi kuma kira'a ta hafs an asim wa shamsa wal qamara kinan Allah ne ya hore muku abin nan al-laila wan nahara Allah ya hore dare da yini wa shamsa wal qamara da rana da wata sai kuma wan nujumu musakharatun bi amri a qira'a ta hafs kinan tauraru suna gudana da al'amarin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ba sani ko mun fahimta ba sauran sun karanta kuma wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara wan wa sakhara lakum al-layla wan nahara wash shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi sai zaman to kenan wanga qira'a ta nuna Allah shine ya hore dare da yini da kuma wata da rana da kuma taurari musakharatin kinan halu kauniha musakharatin bi amrihi nan yana matsayin wato hal ba khabar ba suna tafiya ne halin su da al'amarin ubangiji sai Allah ce inna fi dalika la ayatin a cikin waɗannan akwai ayoyi amma li qaumin yaqiluna ga mutane masu hankali nan sai kawo shi bil jam'i kinan sai ka gane na farko ya zo mufrad inna fi dalika la ayatan li qaumin yatafakkaruna nabi kuma la ayatin li qaumin yaqiluna na uku kuma la'ayatan kinan la'ayatan la'ayatin la'ayatan sannan sai Allah ce wa ma zara'a lakum fil ardi kinan wa sakhara lakum ma zara'a lakum fil ardi Allah ya hore muku abin da ya halitta a cikin kasa shine zara'a da zalun da ra'un da alhamza saɓanin zara'a da zayun da ra'un da ayin na noma kuma zara'a lakum fil ardi abinda Allah ya halitta muku a cikin ƙasa mukhtalifan alwanuhu launin shi daban-daban yana nuna irada ta Allah domin inda babu Allah da abubuwan sai su zamanto daya amma shi ya ga dama yayi wannan baki wannan fari inna fi zalika la ayatan akwai aya li qaumin yadhakkaruna ga mutane masu astuwa sai Allah ce to wa huwa alladhi sakhara al-bahra nan ba a ce lakum ba Allah shine ya hore muku teku an gane ko nan ba teku guda ake nufi ba aljinsiya ce jinsin tekuna li ta'kulu minhu lahman tariyan dan ku ci nama danye ba ana nufin in naman teku ya bushe ba ya haramta nan shi daga cikin mawani na i'tibar mafhum al-mukhalafa an gane ko siyaqul imtinan an kawo shi ne don nuna ni'ima danye kuke dogo shi ku shanya shi ya bushe ko dan hakuci ko kuma wanda kuke ci danye ku ci shi danye kuma Allah ya ce ya sore muku teku li tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha ha wa tastakhriju afwan ku fitar da hilyatan abin kawa talbasunaha wanda kuke sawa ga jikinku ku yi kawa da shi wa taral fulka mawakhir fihi a cikin fatir wa taral fulka fihi mawakhira shi yasa malaman har da qur'ani sun kace mawakhirin fi fatirin tastakhira kalima ta mawakhir a cikin suratu fatir tastakhira tana yin jinkiri ta zo karshe a cikin kuma na halki na mafhumuhu ta taqaddama Allah ce to wali tabtagu min fadlihi dan saboda ku nemi falala Allah wala allakum tashkurun don ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi idan muka duba imam abu amr ibn al'ala da kuma imam abu ja'far al-madani da imam al-kisa'i da imam qalun sun karanta wahwa wannan kuma baya kawo canjin ma'ana a cikin qira'a to ayar da yanzu zamu je kanta ta gaba ita ce wato aya kenan ta sha bakwai amma dole sai an haɗo ta da ayoyin da suke bayan ta da ta sha biyar da ta sha shidda wa alƙafil ardi rawasiya Allah ne ya jefa ma'ana ya sanya duwatsu su ne rawasiya kafaffu kenan da garasayar su ne abu ya tabbata arsahu kuma ya tabbatar da shi asalin arsa arsawa wawun ta zo ƙarshe aka maida ta alif an tami da bikum dan kakkasa ta girgiza da ku kina asalin shi Allah ta mi da bikum ne wa anharan kuma Allah ya sanya koranmu wa subulan da hanyoyi la'allakum tahtaduna don ku shirya wa alamatin kuma su su zamanto alamomi gare ku an gane ko in kuna tafiya wa bin najmi hum yahtadun Allah ya ce da wato tauraru suke mi shirya nan ba yana nufin da tauraru ɗaya ake shirya ba dan ya ce wa bin najmi hum yahtaduna bai ce yahtaduna bin najmi ba nan an kawo ihtimami ba da ana so a ce ba da tauraro da ake shirya kamar yadda waɗansu gigitacci suke cewa yanzu wanga zamani ba a buƙatar wato taurari akwai gps akwai al'akmarus sina'iyya wannan kafirci ne na harko dai ba hasar yayi ba sannan kuma da ilimin da ɗan adam allah ba shi na tauraron ɗan adam ai ya kalli na allah ne ya yi na shi a shi sa aka ce na ɗan adam sannan gps kin waye ƙasar waye ba da ilimin da za a yi a gane daga wuri kaza za a ce wuri kaza Allah kai mana tsari sai Allah ya ce afa man yakhluqu shin wanda yake halitta kaman la yakhluqu wasu malamai suka ce ba a ce kama la yakhluqu ba tunda al asnam la ta'qil amma cikin abubuwan da ake bauta ma ai akwai dan adam an gane ko sai na sai rubutu li taglibi janibi al uqala ala janibi ghairi al uqala amma bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah tunda shi Allah ba a cewa abu kaza bai da hankali gare shi sai ce kamar la ya haluku an gane ko wasu malamai sun kace abin da ya kamata a ce afa man la ya haluku kamar ya haluku haka ya kamata a ce almuhimmu dai tashbihin dai ko kace afa man ya haluku kamar la ya haluku ko ko afa man la ya haluku kamar ya haluku ai duk tashbihin yana nan afa la tadhakkaru shin ba kwa wa astuwa an gane ko imamu hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta afala tadhakkaruna an shafe ta'un guda kina afala tatazakkaruna sauran kuma sun karanta afala tazakkaruna kinan sai zaman to tatazakkaruna na ta unguda an ka bai da tazalum an ka abin nan an kai kalbukin ta koma zalo an ka sanya ta cikin wannan ma'anar da duk guda shin ba wa astuwa to aya ta gaba aya ta 20 amma sai mun hada ta 19 sai Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya ba nan mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa ya kuma mi ya kuma ya kuma jam'i ismu jinsin kuma mufrad ne kuma ismu jinsin sai ya ce inna allaha la ghafurur rahim lalle tabbas Allah mai gafara ne mai jinkai anan abin da kamata mu hankalta wannan aya akwai tamkarta a cikin suratu ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai ce mi innal insana la zalumun kaffar to me yasa can yace la zalumun kaffar yace inna allaha la ghafurur rahim saboda can ana zancen waɗanda sun ka butulce mana ni'imar Allah alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran nan kuma ana zancen ni'imomin Allah ne huwa alladhi huwa alladhi huwa alladhi huwa alladhi to sai aka ce inna allaha la ghafurur rahim sai Allah subhanahu wataala ya ce wallahu ya'lamu ma tusirruna Allah ya san abinda kuke boyewa wa ma tu'linuna da abinda kuke mi kuke bayyanawa ma ismul mawsul ta tufidul umum duk abinda kuke boyewa da duk abinda kuke bayyanawa Allah ya san shi to ga ayar da take da taujihi ta 20 ina ganin ita ce ta 20 ba ta 19 ba sai ce wallazina yad'una min dunillahi mun gane ko waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah ba an gane ko ko kuma wallazina yad'unahum an gane ko waɗanda suke kira waɗanda ba Allah ba kenan sai da an ce wallazina yad'una waɗanda suke kiran min dunillahi kuma bayan Allah in mun dauki kafirai ake nuhi allazina yad'una min dunillah kafirai ba su halitta komi ko kuma wallazina yad'unahum ababin da su kafirai suke bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an ba sa halitta komi wa hum yukhluquna halitta su an kai in mun ce hum yana koma zuwa ga kafirai su uqalauna in mun ce yana koma zuwa ga al-asnam la ta'qil ko ko in mun ce abinda ake bauta ba akwai gumaka akwai abinda ba gumaka ba akwai mutane akwai sauransu sai ya zama to litaglibi janibi al-uqala ala janibi ghayr al-uqala wa hum yukhluquna su halitta su ake yi ba sani ko mun fahimta ba yawwa idan muka duba imamu asim al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta walladina yad'una min dunillahi sauran sun karanta kuma walladina tad'una min dunillahi waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba kenan sai da mutum yad'una uslubu al-ghaib kuma tad'una sai da mutum uslub al-khitab yawwa dan saboda mu fahimci abin da kyau to idan muka duba in mun ka ɗauki wato ƙira'ata wallazi na ta da'una min dunillah malamai sun ka ce ana mata taujihi da wato asiyaq asabiq da asiyaq allahiq asiyaq asabiq kenan bayani wanda ya gabata jerin ayoyin da sun ka gabata inda Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi kaga da su ake magana ba a ce wa in ya'uddu ba kinan wallazina tad'una min dunillahi yawwa sannan kuma siyakin da yazo bayan ta ilahukum ilahun wahid bai ce ilahuhum ilahun wahid ba ba sani ko mun fahimta ba kinan sai mun to qira'ata wallazina yad'una min dunillah an yi iltifati ne wanda suke kira kira ana magana ne da mu'minai tad'una kuma ana magana da kafirai kai tsaye yawwa mai son karin bayani ya duba cikin alqira'atu wa asaruha في التفسير والأحكام صفحة دري تقص بسبعين دهو يوا تو آية تقبا ود دام الأوكا إتسي آية تأشرين دبقي دكما تأشرين دا واتو تقص أما بدا من فهم شيء سبا سيمون كما ما آية تأشرين دشدا إن الله تي قد مكر الذين من قبلهم ودن سنك غباتي سنك ما كيرتي su mutanen makka kenan ko sun kace na maruzu ake nufi duk da yake babu nasu da tabbatar da sunan shi na maruz an gane ko amma dai sarki ne wanda yake azzalumi wanda shi ne yayi jayayya da annabi Ibrahim kamar da suke cewa alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi an atahu Allahu al-mulk almuhimmu ko suna ne na maruz ko ba na maruz ba dai yayi jayayya da ayoyin Allah fa atallahu bunyanahum min al-qawaidi Allah ya zoma ginin su daga tushe foundation kenan ko foundation fa kharra alaihim mustaqafu min fawqihim sai rufi ya fado musu daga sama min fawqihim ta'kidi na alarma dan rufi bai fado in ba ta sama ba da wannan malamai suka bada hujjar ta'kid a fil lugha kina akwai ta'kidi wa atahumul azabu min haythu la yash'urun azaba ta zo musu ta inda busa tsammani ba an gane ko yawwa an ce wani mutum yake karanta qur'ani yake cewa fa kharra alaihi mustaqafu min tahtihim sai wani mutum ya zo iske shi balarabi yana karatu yace kai ya aka karanta aya yace fa kharra alaihi mustaqafu min tahtihim yace wannan ba qur'ani bane don ƙur'ani bai cewa ruhi ya faɗo daga ƙasa ta sama kenan da wannan ne sun kace balarabe ko da ɗabi'a shi wani lokaci yana iya gane usulubi na alƙur'ani to ga ayar da taujihi yake summa yawmal qiyamati sanar ranar tashin alƙiyama yukhzihim Allah zai kumyatar da su wa yaqulu Allah zai ce aina shuraka'i alladina ina wato ababen bauta waɗanda kuka yi tarayya da su kuka haɗa ne da su wajen bauta allazina waɗanda kuntum kun kasance tushaquna fihim an gane ko yawwa wannan tushaquna ita ce qira'a wato ta jamhur imam nafi al-madani ya karanta tushaquni fihim tushaquni ba sai ko mun fahimta ba ya an ce tushaquna kuke yin jayayya an gane ko kamar inda ya ce man yushaqiqir rasula min ba da ta bayyana lahul huda an gane ko yawwa to tu shaquna sai da manto annunu nunun raf'i an gane ko wal maf'ulu mahzufun an gane ko ma'nun lil wiqaya kenan nan sai ka kaddara maf'uli tu shaquna Allah ko tu shaquna rasulahu ko tu shaquna Allah wa rasulahu wal mu'minina kuna jayayya da Allah kuna jayayya da manzo kuna jayayya da mu'minai shi ko tu shaquni nan sai zaman to annun liqaya kuke jayayya da Allah fihim a cikin sha'anin su an ce muku ba a bauta musu kun ce ana bauta musu to da yace fihim bai ce fiha ba al-asnam saboda sun kasance suna ganin suna da amfani kuma suna musu mu'amalar mai hankali ko ko a'a saboda abubuwan da anka bauta ba akwai mutane daga cikin su kina an yi taglibi janibi al-uqala ala janibi ghairi al-uqala amma bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah Allah ce qala allazina utul ilma wadanda anka ba imani anka ba ilimi nan ba ilimi ɗaya ba ilimi da imani don saboda ilimi in babu imani bai da wani amfani shi yasa can cikin suratul rum yace wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th sun kace innal khizya lalle kaskanci al yawma yau kiyama kenan wasu'a da mummuna mummunan sakamako da mummunan makoma alal kafirin sun tabbata akan kafirai Allah shi mu da tsari mafhumuhu kinan babu kumya ga muminai ko ba haka ba sannan kuma babu babu mummunan makoma kare ce yau malaiku zillahu annabiyya wallazina amanu ma'ahu sannan wasu a su kuma su imani suna da ni kyakkyawan makoma an gane ko to su waye waɗannan kafiran sai Allah ce allazina ta tawaffahumul mala'ikatu waɗanda mala'iku za su karɓi rayukansu imamu hamza da imam wato abin nan da khalaf sun karanta ya tawaffe an gane ko domin su ya tawaffana amma suna da imala duk da yake imalan nan ba su kaɗai sun kayi ta ba akwai imamul kisa'i amma su ya karanta ta tawaffe to yau an ce ya tawaffehimul mala'ikatu an yi ta'adifin suna na mala'ika an gane ko an yi tafkirin shi ya tawaffe ya tawaffa kuma an yi mi ta tawaffahumul mala'ikatu an yi shi abin nan ta'anifinsa to dama mala'ika jam'ut taksir na jam'ut taksir kuma ya halatta a yi ya halatta a yi ta'adifin shi ko a yi tafkirin قالت رسلهم أنك كذا أنك أوتاو وقال نسوة في المدينة باتي وقالت نسوة في المدينة با تو ظالمي أنفسهم سو كافرين لما لا يكودا سكر إيران سو سنا مين سنا ما سو ظالم تكاونا سو سنا ما سين كافرين كيرا كاغا بسو ظالم تكوا بس يكاونا سو mun gane ko sai ka ɗauki almaudu'ul qur'ani al-ramma yaya ne mala'iku suke karɓar rayukan kafirai an gane ko sai ka haɗa ayoyi kuma ka ɗauki ayoyi mafhumul mukhalafa yayi ne mala'iku suke ɗaukar rayukan mu'minai ka haɗa ayoyi ka ji maudu'i ya ƙari an gane ko yawwa fa alqaw salama sai su jefa as-salama wato mi kauya kenan amma na ana nufin sai a ce su su- su mi kauya dan bahaushe bai cewa sun jefa mi kauya ko ba karan bane yawwa fa alqaw salama ma kunna na'malu min su su ce ba mu kasance muna aikata wani mummuna abu ba kaji mugu mutum shi ƙara ɓanna iya gama da ikin mutuwa ya ce wai shi mutumin kirki na to mala'iki za kai ma ƙarya in ba da iskanci ba eh kaga wannan ai ba zai yiwa ba to sai a ce musu bala tunda sun yi nafiyu sai an ka kawo bala tabbat inna allaha alimun bima kuntum ta'malun Allah masani na gaba da kun kasance kuna aikatawa to kaga wannan ya nuna cewa ƙarya ce suke yi to wannan shi ne taujish na wato wannan ƙira'a cikin ayar da za mu je kanta ta gaba aya ce ta ash- talatin da uku a cikin surutun nahal inda Allah ce hal yanzuruna ko ba komi suke jira ba su kafirai an gane ko illa an ta'tiyahumul mala'ikatu sai mala'iku su zo musu imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta illa an ya atiyahumul mala'ikatu ban sani ko mun fahimta ba in mun karanta an ya atiyahumul mala'ikatu an yi tafkirin wato fi'ili an ta atiyahumul mala'ikatu an yi ta'alifin fi'ili dama wajen umu zakar salim ko ɗazu mun faɗa yu zakar wa yu annas an gane ko qalat rusuluhum kaga an kawo ta'un wa qala niswatun ba a kawo ta'un ba to ba komai suke jira ba illa an ta'tiyahumul mala'ikatu ko qira'at hamza da kisa'i da khalaf an ya'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbika ko ko al'amarin ubangijin kai yazo shi yasa wadan sun ce kiran ba a cewa Allah yana zuwa amma wadan kuskure ne don cikin an'ama ya faɗa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika kaga sai kawo rabbuka din an gane ko da haka zuwan ubangiji akwai shi amma kaifiya ce bai faɗa mana ba sai mu yi shiru mai kare bakin mu ba sai kun finta ba to wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadlimuna kawunan sun kasance suna zalunta da alramma mai hadda alqur'ani cikin eh, suratul eh, abin nan ali imrana ita kadai cikin qur'ani walakin anfusahum yadhlimuna saboda nan misali ne ake bugawa masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakatuhu ma zalamahum Allah walakin anfusahum yadhlimun sauran kuma walakin kanu anfusahum yadhlimuna saboda labarin abin da suka aikata ne ake bayani mun gane ko yawwa aya ta gaba ita ce wato aya ta 37 inda Allah subhanahu wata'ala ce in tahris ala hudahu in kana kwadayin shiriyar su kai annabi sallallahu alaihi wa sallam fa inna Allah to shi Allah subhanahu wata'ala la yahdi ko man yudil baya shiryar da wanda ya batar kinan imamu asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf duk kufiyuna ne sun karanta la yahdi man yudil sauran qurra kuma sun karanta la yuhda ba a shirarwa kina sai mun tobi na ilfi'il lil maf'ul imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yari da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri sun zammi al-basri yari kidan da al-madani yari da al-basri yari da kuma ibn kathir al-makki da kuma ibn amir ad-dimashqi su suka karanta la yuhda ba a shiryarwa wa ma lahum min nasirin sannan kuma ba su da mataimakon su an ce la ya hadi Allah bai shiryarwa la yahuda kuma nan umumi na ba wanda zai shiryar da shi in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 837 sannan cikin kuma tawjihul qira'at al ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin eh, bayani karkashin wannan aya sai sun ka ce eh, ita qira'a ta la yahdi man yudhill an yi mata taujihi ne da annazir inda Allah ya ce man yudlilillahu fala hadiya lahu duk wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi ba da kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga an danganta shi zuwa ga Allah wanda aya mu muka kawo ta ba su suka kawo ta ba domin haythu nufiya wujudul hadi amman adallahu Allah ta'ala an gane ko an kore ga samun mai shiyarwa ga wani mutum wanda Allah ya batar da shi yawwa to kinan qira'a ta jamhur afwan la yuhda ita ce an kai taujihi da wannan tasmiya lil maf'ul la yuhda to kaga fa la hadiya lahu umumi na la yuhda ba mai shirin da shi la hadiya lahu bai samu mai shirin da shi ita ko la yahdi man yudil kamar inda Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ko ba ko ba garan bane to wannan shine abin da kamata wato a gane taujihin qira'a cikin to aya ta gaba ita ce aya ta 40 inda Allah subhanahu wataala ya ce inna ma qauluna li shay'in ko ba garan bane sauran inna ma amruhu idza arada shay'an ko na inna ma qauluna fadar mu li shay'in ga wani abu idza aradnahu idan muka so ya kasance an naqula lahu za mu ce da shi kun kasance fayakun sai ya kasance wannan ita ce fayakunu ne ita ce wato ƙira'a ta wato jamhur amma idan muka duba imam ibn amir da imam al-kisa'i shi nan ya shigo fayakuna sai sun kace to za a yi izmarin an an gane ko ba'ad al-fa'i qiyasan ala jawabihi kinan fa an yakuna tunda an ce kun kasance fa an yakuna sai ya kasance mun gane ko in kuma mun ce fa yakunu an shahe huwa fa huwa yakunu sai gashi yana kasancewa ba san kun fahimta ba yawwa to da an kawo jumla ismiya huwa saboda tabbataccen abu da in Allah ya bada umarni shi kasance zai kasance fa yakunu shi kuma sai gashi yana kasancewa na an kalkama halin da wato yake ciki muna fahimtar wannan eh jawabul amrina amma wadansu malamai sun ce ba jawabin shine alal haqiqa ba ba wai jawabin shine alal haqiqa ba saboda sabanin fa'ili kun kasance wannan lokaci babu shi fa yakunu sai gashi yana kasancewa to ai ba abu guda bane eh alramma can da babu shi yanzu kuma yana kasancewa to wadansu sun ce a'a bi itibari da Allah zai ce mai kun ai Allah ya san zai kasance shi din daina to lokacin da ya fara kasancewa kuma sai gashi abin ya hada kan shi ban sani ko mun fahimta ba yawwa don saboda masu wato taujihi an gane ko yawwa don saboda abin da suka sun ce ba shi ne ba domin suna ganin da sharta da jawab da su sun kasance game da abu guda ici ni fa akrimaka ka zo min in girmama ka kaga kai ne umurta kuma kai ne zan girmamawa amma nanan ga wato kun kasance in ya kun ya kun in ya kasance kuma zai kasance kaga ai ba zai yiwa ba ina fata an fahimce ni yawa sai in an bambanta sai an samu wani abu zai bambanta fi'ilin ko ko shi fa'ilin a saman mai wani muta'alliq wanda ya bambanta da shi an gane ko kenan sai zama to kun kasance fa yakunul alhaƙu sai ya kasance gaskiya kidan fa ya ƙa'u alhaƙu sai abin ya kasance gashi ina fata an fahimce yawwa kun fayakun fayakunu zahiran kenan sai ya kasance kenan kun da yana nan batinan fayakun fayakunu haqqan sai ya kasance gashi ya kasance haka za a taujihin wannan qira'a ban sani ko mun fahimta ba yawwa dan in ba haka nan ba abin akwai sarkakiya aya ta gaba wadda za mu karanta aya ce ta 43 ana akwai taujihin ƙira'at a ƙarƙashinta amma sai an haɗa ta da ta 44 inda Allah ce wa ma arsalna min qablika ba mu turawa gabaninka ba illa rijalan face mazaji kaga wannan ba a taba annabi mace ba nuhi ilaihim an gane ko muna wahayi zuwa gare su wannan ita ce qira'a wato ta hafs sauran kuma sun karanta yuha ilaihim masu imala kuma su ce yuhi ko an gane ko wani shi kuma taqlil gare shi ana musu wahayi kaga wannan qira'a sai ta nuna waye yake wahayin Allah sai Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu imam ibnu kathir al-makki da imam al-kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi sun karanta fasalu duk ma'anar su daya dama fi'ili na sa'ala yana da fi'ili amri guda biyu kuma dama akwai fi'ilan da suke da wannan fasalu ku tambaya fasalu ku tambaya salbani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina was'al man arsalna min qablika min rusulina to fasalu ahla dhikr ku tambayi ma abuta sani in kuntum la ta'lamuna in ba ku da sani kaga wannan aya ta nuna maka cewa duk abin da baka sani ba ka tambayi ni wanda ya sani shi yasa an ka ce wani ya zo ce shi cikin qur'ani bai ga inda aka biredi ba ina na Allah ce ga da ake yin biredi sai malami ya ce mishi ka je wajen masu biredi ka tambaye su yadda ake yi ya je wajen masu biredi ya tambaye su sun kai mai bayani ya ce to dawo dama Allah ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun gashi a alquran ce ka sa akwai dan ta'adda wanda shi kullun ba da wallahi yake so ba to irin wannan aya akwai cikin suratu al-anbiya fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama a can anbiya idan ku fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sai ce mi bil bayyinati waz zubur kenan muna turowa annabawa sai da mato kenan arsalna arsalna rijalan bil bayyinati waz zubur mun turo su da hujjoji waz zubur da littattafai Allah ce to wa anzalna ilayka dhikra mun turo maka mun saukan maka da azzikra shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don ka bayyana wa mutane abinda an ka saukar musu ba ana nufin an saukar musu kai tsaye ba a an saukar musu shi ta wasita annabin su litu bayyana kaga wani rarracin dalilan saukar da alkurani don a bayyana shi shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin yace yace at-tabyin yashmalu al-alfaz wal ma'ani ya bayyana musu lafuzza ya karanta musu ajiya kaje ilmul qira'at ya shigo wal ma'ani kuma ya bayyana musu ma'anoni ilmin tafsiri ya shigo kuma ma nuzila ilaihim ma tufidul umum domin ismul mawsul ta kuma manzo duka ya bayyana dan ya ce abinna al yawma akmaltu lakum dinakum kaga inda bai bayyana wani lafazi ba koko bai bayyana wata ma'ana ba da zai zama to bai nan bai cika ba sai ya ce ni wala allahum yatafakkaruna kuma dan su mutane su yi tunani na fata an fahimce ni yawwa to suna daga cikin dalilan saukar da alkur'ani ayi tunani ayi tadabburi don haka kada mutum ya ce ba a tadabburin alkur'ani shi yasa in kana tadabburin qur'ani zaka iya samun wasu ma'anoni sababbi waɗanda in ba su saba ba shari'a ba za a iya yadda da su to aya kusan ta ƙarshe wadda za mu ɗauka ita ce wato aya ta arba'in da takwas amma ba ta ɗaukuwa sai mun haɗa ta da ayoyin da suke gabaninta an gane ko Allah ya ce afa aminal ladina makaru sayyi'at yanzu waɗanda sun ka aikata mummuna sun amince an yakhsifa Allahu bihim al-ard Allah ya kife ƙasa da su aw ya'tihum al-adabu min haythu la yashkurun ko sun amince azaba ta zo musu inda ba su sani ba mun gane ko to kaga kife ƙasa Allah na iya kife ƙasa da su ba su sani ba amma da ana nufin a girgizar da tana yiwa sai sun fara jan alamunta aw ya'khudhahum fi taqallubihim ko ko Allah ya kama su a cikin takallubihim kai da kawo wasu kana nan kana ta harkokin ka da duniya sai mala'iki mutuwa ya bayyana gari ka wani shi mutu dakin karuwa kina kwanci dakin karuwa ana mai da huwa a shi lokaci yayi wani kuma a'a ma sai an bar shi ya fara lalata da karuwa sannan a dauke rene lamari ya baci alaran ba wani sai ya dauke kwalbar giya ya ce a kawo sai ya dauke rene wani ku sai an kamai tana gaban shi wani kuma sai ya kulkula wani da kallon fina-finan ba sai a ɗauke ranci da sauransu Allah kai muna tsari aw ya akhudhum fama hum bimujizina ba za su iya cire ma Allah ba aw ya akhudhum ala takhawuf ko ko Allah ya kama su akan takhawuf tsoro an gane ko wasu malamai sun fassara takhawuf akan raguwa kadan kadan Allah yana ta dauke guda guda fa inna rabbakum la raufur rahim lalle ubangijinku mai tausayina kuma mai rahama ne an gane ko yawwa la ra'ufur rahim imam abu amr ibn al-ala da kuma imam yaqub da imam hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta la ra'ufun wasu sun kace wawan shafi tare an kai wasu sun kace a shi fa'ulun akwai shi a larabci shi da cikin siyar na mubalagha almuhimmu dai duka yana nuna Allah mai tausayi da to wanga aya wadda da tujihul qira'at ita ce inda Allah ya ce awalam yarau an gane ko shin busu gani ba ba sani ko mun fahimta ba imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta a walam tarau shin ba ku gani ba kaga nan sai zaman to ya rau uslubul ghaiba ne tarau kuma uslubi ne nami na al-khitab kamar yadda malamai suka yi bayani to yanzu ya za a yi da wannan sai suke cewa ita qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf tarau su ko wadancan ya rau to ko ce qira'a sai an kai taujihin ta da alqur'ani taujihi qira'atul khitab sai an kai taujihin ta bima jaa qabla hakinan game da abin da yazo gabanin ta domin an ce fa inna rabbakum la raufur rahim ba a ce inna rabbahum ba sai an ka ce abin nan awalam tarau ita ko qira'a ta ya'un bil ghaibi an gane ko sai an kai taujihin ta ita ma da abin da yazo gabanin ta asiyaqus sabiq kenan inda Allah subhanahu wa ta'ala ce aw ya'khudhahum ala takhawuf bai ce au ya'khudhukum ala takhawuf sai ce awalam yarahu kiran ko ce an samu abin da ya dace da ita awalam tarau shin ba kwa kallo awalam yarau shin ba sa kallo ila ma khalaqa Allahu min shay'in abinda Allah subhanahu wataala ya halitta in an ce yarau ya dauki kafirai in an ce tarau ya dauki kafirai ko kuma ma han mu'minnai suna kallon ni'imomin Allah dan ya ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hada batila ila ma khalaqa Allah zuwa ga abinda Allah ya halitta shin busu dubi zuwa ga abinda Allah ya halitta ba min shay'in na dukkan komai ko ba karan bane wanda suke iya ganin yatafayyau zilaluhu ko ba karan bane yawwa yatafayyau zilaluhu Imam Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Imam Yaqub al-Basri sun zammi al-Basriyani sun karanta wato tatafayyau zilaluhu zilal dama jam'i ne na at-taksir an gane ko inuwa kenan az-zillu zilal fi'al shi ko jam'u at-taksir yuzakkar wa yu'annas qalat rusuluhum kaga an kawo ta ba tare da cewa lafazin na an mu'annas don annaba ba mata bane wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ko yuha ilayhim ko yuhi ko ba haka ba to da haka ظلال جمع التكسير ني يتفيأ ظلاله قراءة أبو عمرو يعقوب تتفيأ ظلاله أي تأليف سا كنا جمع التكسير يذكر ويؤنث وقال نسوة في المدينة بأتي وقالت نسوة في المدينة بأ to shi abubuwan nan da Allah halitta ta tafayyau zilaluhu ko ya tafayyau zilaluhu inuwoyinsa an gane ko suna karkata daga alfai'u na fa'a yafi'u abu ya dawo hatta tafi'a ila amrillah anil yamini suna komawa ta dama washama'ili da hagu sai kawo hagu a matsayin jam'i kadiba cikin littafin balaga ta alqur'ani me yasa kawo al yamin mufrad ka ash-shama'il bai ce ash-shimal ba sannan shi al yamin kinnan al jinsiya ce jinsin yamin yake nufi an gane ko sujjadan lillahi suna masu sujjada ga Allah wa hum dakhiluna suna masu kankan da kai ga Allah ma'ana halittun Allah suna yin suna kankan da kai ga Allah wani bai ce sai ya ce a'a inwa ba ta yin ni ba ta yin sujada amma tana yin biyayya ga Allah sai mu ce a'a kai dai tunda Allah ce tana sujada barka tana yin sujada nan baka san kaifiya ba dan ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal kuma yace alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء to kaga nan da ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu nada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh